أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura kamar yadda aka sani suratul ghafir kuma jiya mun ji ayoyin da aka karanta game da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara mala'ikunsa masu ɗauka wato al'arshi wanda mun yi bayani a yau karasawa za mu yi kuma da yadda suke addu'o'i abun nan bari mu je a gurguje saboda mu samu abun nan din mun karanta ma'anoni a gurguje sannan da sharhin kalmomi da kuma wani bangare na ma'anar ayat yau inda zamu tashi wa qauluhum ko waqihimus sayyi'at abunda su mala'ikun suke roƙan ma mutane suna cewa Allah ka kare su da mugun ji da mugun gani sayyi'at gashi can nan ba na biyar qad la yahtadul amru ila taqdiri mahzufin ya ce zai iya yiwuwa idan za a ɗauki wannan maganan ba sai an ƙaddara wani abu ba wanda aka shafe tunda a can wurin kuka lura daga baya an ce sai da aka ƙaddara akwai wani mahazuf da aka ce misali da aka ce masu wannan littafi na alkur'ani da girman shi sai aka ce wane ne ko zai karyata wannan littafi sai aka yi bayani aka ce wannan shi ne mahazuf na ƙarƙashin shi ko to sai aka zo na aka ce saboda aka shi nan ba sai waƙihim ay sayyi'at wato ka kare su fa yuqalu waqihim jazaa'u sayyi'at ka kare su daga sakamako mara kyau idh sayyi'at jam'u sayyi'a wato wannan fai'ala kenan a ma'aunin fai'ala yake shine sayyi'a wato fai'ala wannan sarfu ne amina su'i wato daga abu mara kyau wa ma ya duru wala ya su wannan shine abin da zai cutar da mutum wala ya su baya sarru baya faranta ma mutum ma yu darru kenan abin da mutum zai ji na damuwa ko na kunci ko na matsatsi shi yasa ni na fassara shi a dunkule mugun ji ko mugun gani abin da ko aka ce ma mugun ji ne bai sa murna bai sa farin ciki haka mugun gani bai sa abin nan ba fasayyi'a da haka idan aka ce sayyi'a kullu ma yasu'u duk abin da zai bata wa mutum rai min azabin wa khawfin wa hala na azaba ne tsoro ne wani abu ne irin na mugun hali hadama da wani abu duka wanda zai bata mutum rai wannan shi yasa aka ce idan mutum ya shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta duk abin da in rai ya gani zai baci akwai shi a wuta duk abin da in ya ji labari zai baci akwai a ciki duk abin da in ya ji a jikin shi na hissiyat nashi wanda zai ji akwai shi a ciki wanda zai bata mutum rai kaga idan ka shiga ciki mai tsananin sanyi ranka na baci idan ka shiga wuri mai tsananin zafi ranka na baci to duk abin da aka san wannan hisiyat ne ai da jiki kake jin su ba sai ka gani ba in ka shiga inda yake da tsananin sanyi inda ba yadda za a yi ka daure ma wurin ba sai ka gan shi da ido ba jikinka ne ke jima a jiki kake ji haka in ka shiga wurin da yake da tsananin zafi ba sai ka gani da ido ba a jikinka ma za ka ji to duk abin da in mutum ya gani na tsoro in ya gani maciji ne kunama ce musibu ne duka wani abin da mutum ya gani ran shi bai so in ya gani su akwai su a wuta shi yasa wata rana na bada wani misali na ce yanzu mutum ne ya je ɗakinsa hankalinsa kwance sai ya tarar da ƙaton maciji akan gado ya fasa kai misali ya za ka yi mai idan kai ne ya za ka yi ɗayan biyu ne ko ka ce ka gudu ko ka ce to yanzu bari ka yi ƙumar daga ka faɗa mai ko kuma ka yi ihu mutane su taimake ka in sun ji ko kuma kai kuma tsoron shi ya kasa sa ka gudun ma ka mutu kawai kai su man tsaye ko kuma ka kira Allah a lokacin ka ce inna lillahi wa inna Allah ka kawo mafita akwai wata mafita bayan nan abu wajen biyar ko idan ka ganshi ko dai ka fada mai kai maganin shi da kanka ko ka daure ka kira Allah ko ka nemi ceton wasu mutane ko kuma ka fada mai din kai ko kuma ka nemi Allah ya taimake ka da shi ko kuma kai mutuwa tsaye ko kuma ka ruga in ka samu wannan daman don akwai tsoron da ya fi karfin ka gudu sai dai mutum ya tsaye ta fitsari to yau duka wannan a duniya ne aka ba da waɗannan mafitocin duka wanda zai iya yiwa a ce kai wannan zai iya yiwa kai wannan to idan a kabari ne wani za a yi domin in a kabari ne hayatun barzakhiya ce ya tsanka baka iya motsa shi sai in an ce ka motsa shi sai an baka izini naka kaga maganan ka taba shi ko ka fada masa ko kai ko ka kira wasu ba su iya zuwa kabari su taimaki mutum ko me za su ji ba su iya zuwa su mutum taimako ko kuma ka fada mai ba za ka iya ba ka gudu ba za ka iya ba to kai mutuwa tsaye an gama mutuwa idan Allah za ka kira shi ya turo shi tun da shi ka bata mare shi ka fusatar shi yasa aka turo mace ne to ya za a yi daga nan ko suran tabin to duk haka mutum zai sura haka yake a ciki shi yasa magabata wani idan ya kwanta bacci sai aga ya fito daga ɗakin da gudu kawai ya kasa baccin sai ya rika cewa wuta wuta wuta wuta annar annar annar ya kasa kwanciya gaba daya saboda da ya kwanta sai ya suranta wutan nan ya suranta ta a matsayin cewa yanzu wasu an ce masu wutan nan ita ce shimfiɗa wasu an ce ita ce mayafi an kwanta ƙasa wuta sama wuta to ya za a yi to wannan shine mutum zai suranta sai ya ganin waɗannan abubuwa ya gane cewa abu ne mai wahala mai wahala sosai ya kamata mutum ya suranta to shine na ake magana aka ce su saboda haka in an kawo wannan ba sai an kawo ba wani abu an ware duk abin da in mutum ya ganshi ba zai ji daɗi ba ko zai ɓata rai ko wani abu fa du'a'ul mala'ika dan haka addu'an mala'iku du'a'un najati ne suna yi ma mutum ne addu'a ta tsira mimma yasu'ul mu'minina yawmal qiyama daga duk abin da zai bata ma mumini rai ko muminai duk abin da za su gani na ko su ji mara kyau shi ake yi walihada qalu wa man taqi sayyi'at duk wanda ka kare shi daga waɗannan abubuwa waɗanda ba su da kyau din nan ai ma yasu'uhu min al'adab ka kare shi daga abin da zai bata mai rai na azaba faqad rahimtahu to kaje tausayin sa abi dukhulil jannati kenan ka shigar da shi aljanna wama fi tafsiri huwa ra'ayul jumhur min al mufassiri abinda dai malam ya kawo cikin tafsiri shine wato ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai waɗanda suka kawo kawai a dai kare mutane daga duk mugun ji da mugun ganin nan in an tsare mutum daga wannan shikenan Allah ka tsare mu daga mugun ji da mugun gani ay wa hafazhum min jaza'in min jaza'i sayyi'atihim ka kare su daga sakamakon miyagun ayyukansu bi an takfiraha lahum shine ka gafarta masu ka rufa asiri wa tasturuha alaihim ka rufa masu asiri hatta ya ta'ahalu li lihaqi bi abna'ihim har ya zama su samu dama su cancanta su haɗu da bi abna'ihim da ƴaƴayensu alladhina nas'aluka an talhaqahum bihim wanda muke roƙon ka haɗa su da su ƴaƴansu ma ke zama sun haɗu da su mutanen kirki wa man taqi sayyiati yawma idin duk wanda ka kare shi daga mummunan aiki ranan nan a yawmal qiyamati ranan qiyama faqad rahimtahu ya Allah ka ji tausayin sa Allah ka ji tausayin mu wa dhalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma ay an-najatu minan nar wato duk wanda Allah ya taimake shi ya tsira bai shiga wuta ba wa dukhulul janna ya samu ya shiga aljanna huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma ja'alani Allahu wa iyyakum min ahlihi mannihi wa karamihi إنه ولي ذلك والقادر عليه لقوله تعالى ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan shine ya rabauta Allah ka samu ciki min alfaizi wa ma'ana wa man taqi sayyi'at wanda duka kare shi daga mugun ji da mugun gani na ranar lahira ay taqihi azabaha ka kare shi daga azaban wuta wa zalika bi an yaghfiraha lahum shine Allah ya gafarta masu wa ya'fu anhum ya yafe masu fala yu'akhiruhum biha ba kama su da wannan laifin ba fayanju minan nari wa yadkhulu wa yadkhulu aljanna suka tsira daga wuta suka shiga aljanna wa zalika wannan tsiran ai annajatu minan nar mutun ya zama bai shiga wuta ba wa dukhulul janna ya samu ya shiga aljanna huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka samu na daga cikin wanda za su same shi ba dan halin mu ba akwai na har na shida can qala mutarrif bin abdullah mutarrif bin abdullah yace wajadna ansaha ibadillahi li ibadillahi al malaika mun gano cewa bayin Allah wanda suka fi kyautata ma bayin Allah kuma ƴan uwansu sune malaika malaiku duk a cikin bayin Allah wanda ya fi ma bayin Allah kuma kirki ya fi masu nasiha shine ya gaya masu gaskiya ya masu kirki to shine mala'ika mala'iku me yasa wajadna aghashu ibadillahi li ibadillahi ashayatin muka gano kuma mugaye daga cikin bayin Allah wanda suka fi cutar bayin Allah in za a tambaye ka wane ne ya fi kowa cutar bayin Allah a cikin bayin Allah su ne shaidanu wane ne daga cikin bayin Allah ya fi ma bayin Allah adalci da taimaka masa shine mala'iku domin mala'iku su ne waɗanda suke roƙa ma bayin Allah cewa Allah ya gafarta masa su kuma shaidanu suke durmuya bayin Allah su halaka masu je su shiga wuta ya dan fito ko watala hadhihi al-aya sai karanta mana wannan ayan alladhina yahmiluna al-arsha har zuwa karshe sannan faqad rahimta har zuwa karshe ila qawlihi faqad rahimta kaga maganar su kenan roƙon da suke yi dinnan babu abin da za a yi ma yau a duniyan nan kamar mutum ya zama yana kokarin yayi dalilin baka shiga wuta ba shi yasa muka karanta cikin wancan littafin dumu'us salihin yace ga wamda nan tsokaci yace duk duniya wanda yayi dalilin ya nuna ma hanyar da zaka shiga aljanna baka shiga wuta ba yace duk duniya ba wanda ya kyautata ma kamar shi wanda ko yayi dalilin ya zamar da kai ka shiga wuta a duk duniya ba wanda ya cuce ka kamar shi haka yi amana to shine nan misalin magana kenan saboda haka mala'iku su da suke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma mutane ya sa su shiga aljanna babu wasu bayin Allah da suka taimaki bayin Allah kamar su shaydanu da suke durmiyar da bayin Allah su ga sun zama yan wuta babu wasu daga cikin bayin Allah da suka cuci bayin Allah kamar shaydanu ya dan fito ko waɗannan su ne abin da ya kamata mu lura da su kuma mu gano suna da gayatu ahammiya hidayatul ayat abinda zamu koya a gurguje cikin waɗannan ayoyi da suka kwana shine na farko bayanu izamin rabbi ta'ala a ciki akwai bayanin girman Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata mu gane girman Allah ya wuce duk inda ake magana dama can cikin wancan da muka yi magana kace ma qadarullah haqqa qadarihi akai bayanai game da wannan dan a gane girman Allah na biyu bayanu fadlil imani wa ahlihi bayani akan falalan imani imani da waɗanda suka yi imani babbar kyauta ce idan Allah ya ba mutum kyautar imani ya ba shi makullin aljanna ya riƙe a hannu saura ayyuka a yakfi karamatan lil mu'min ga na harcen ƙasa ya isa karamci ga mumini wancan nan ba ba komai ciki fi sai haini ya kawo shi nan ba na ɗaya shi nan ba na biyu ne na uku fadlu tasbih bi qawlihi falalan yin tasbihi mutum ya rika cewa subhanallahi wa bihamdihi ya rika faɗin wannan waqad sahha anna man qalaha mi'ata marra ya inganta cewa duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi so ɗari hina yusbih wa hina yumsi a lokacin da yayi safiya da lokacin da yayi yammaci a ce ghufirat dhunubuhu walau kanat mithlu zabadil bahari aw ay fil kathra aka ce an gafarta mai zunuban shi ko da sun kai kumfan teku wajen yawa tunda ya faɗi so ɗari da safe ya faɗi so ɗari da yamma yakfi karama lil mu'min yace an ya isa karamci ga mumini annahu na'imun ala firashihi a ce yau mutun yana kwance akan shimfidar shi ya isa daraja a ce yau kana kwance akan shimfidar ka wal mala'ikatu tastaghfirullah lahu alhali mala'iku kuma suna ta nema ma gafara kana kwance mala'iku su ko na sama suna saman ma ba wai na nesa nesa ba suna jikin al'arshi suna kewaye al'arshi amma kuma su suna nema ma gafara kai kuma kana kwanci akan shimfidarka ai wannan ya isa mutum daraja wata da'u lahu bin najati minan na su nema mutum addu'a Allah ya tseratar da shi daga wuta wa bi dukhulil janna suna roƙa ma Allah ya saka shiga aljanna kama fi qawlihi alladhina yahmiluna al'arsha ila akhiril ayat kamar yadda ya gabata ya fito ko na hudu بشرى المؤمنين أنيما مؤمني بشارة بأن الله تعالى يجمعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم في الجنة أكوي بشارة ما يدهدي wanda zai sa mutum ya murna sai dai dan yanzu mutane yanayinsu daban ne amma da ko a ƙauye in ka kwatanta misalin nan to za ka ga wanda yake da irin wannan daman ya fi kowa jin daɗi da can a ƙauye idan ya kasance akwai babban gida ƙaton gida wanda mai gidan gaba daya da iyalan shi da jikokin shi da kowa duk ciki suke kowa da dakunan shi in ya tashi zai yana neman kawai da ya gaya ma babban cewa gobe da safe a tattaro kowa in akwai magana sai a tattaro su gaba daya ka gani duk a cikin gidan nan mana an taru idan wani abu ya faru a waje wani zai rashin kunya da an zo aka ce kai wannan fa baban su wane ne in ka tabo shi ka san dai duk garin nan ma wanda ya kai shi yaya dan haka ka zaka sha mamaki haka ne ko baka bane ranar noman gonar shi fa in aka ce 'ya'yan shi sun haɗu a gona da abokansu suka ce gobe ana noma gonan baban suwa ne ya kuke gani da amma yanzu kawai yaran ne ba amfani shi ya zama wani lokaci su ma yanzu 'ya'yan ba su masu haihu su ko da an tashi mutum sai fara auna ya ce kai shi yanzu fa abin nan ne yanzu sharadi ake yi, yanzu mutum kawai wai zai aure wai zai ƙara aure kace mai zai yace zai ƙara aure kawai wai sai ya ce maka wai shi fa shi tsakani da Allah fa shi kawai so yake sai dai an samu bakwai ya ma sunanta juya yawwa juya wai shi in dai an samu juya yana so an samu juya yana so to in an samu juya wata da aka zo ya samu juyan da ta je da ta juyo biyar yes ya ce shi juya yake so ya auro ta kuma ta haiho guda biyar har da yan biyu a ciki kowa za ka ga yana da abin nan ɗinsa yana da ra'ayinsa jiya da muka fita nan wani ya ce min wai ana tsokanan shi wani ya damai yana damun shi akan cashi bai kara aure wadda muka fita jiya sai ya ce min malam baka san wani abu wanda ce to ya ce shi allah ya yi wa matar shi wata karama na ce to fa ya ce shi duk lokacin da ya tunanin fara yake son ya je gida sai ga matashi ta koma fara in tunanin baka yake son ya je gida sai ga ta koma baka in yi tunanin doguwa ya tara ta koma doguwa in yi tunanin gajera ta koma gajera shi yasa shi ya rike daya na ce gaskiya ka kyauta abu yayi daidai ya ce shi mu'jiza ce matar shi take da ita ce shi kawai shi ne kawai ka ji baban mata kaga irin wannan ƴaƴa sun yi ƴaƴanka ita rikida take rada jiya tuno fara in ya koma sai ga ta in ya ga wata doguwa ya ce to yanzu tunda ya ga doguwa yanzu zai karo aure in ya koma sai ga ta ƙara tsawo tashi ta zama doguwa in ya ce a yan gajere gajere sai koma ita ma ta karo tayo ƙasa in ya ce fara ta zama in ya ce baka ita ma ta rikida kaga wannan dole in ka samu wannan ko mota ce ka samu mai canza kala haka kaga ba kai ka rike ɗaya ba ba ko ta mai kaloli ba wanda aka ce fentin ta sai ta juya duk inda ka tafi sai fentin ya koma daidai da kayan da kasa ya ta juya ita ma kaga lafiya lau ita karama gare ta matar shi mujiza abin nan karama za mu ce to don ba mu ba mai zama mujiza sai annaba amma karama matar shi take da ita koko shi ne mai karama oho to su da ba abin nan ba ne amma dai mutum ya ce wai shi juya yake so shi kawai saboda abin nan ne ka sani ko cikin yayan hayan zuba ka samu wanda shi ne nagartaccen mama ka sani ba to kuma sannan baka san iya abin nan ɗinsu ba ran nan fa nan muka yi karatu cikin wannan a tafkira aka ce wani da ya je lahira kawai malam ya ga abin da masifan tashin alkiyama ga kishirwa ga yunwa ba ya ga can an sa su a inuwa saboda sadakoki waɗancan an sa su kai bangaren tana faɗa mu an sa waɗannan a can saboda kaza an sa waɗannan saboda kaza ƙarshe kawai sai ya ga yara su kuma wasu sun ɗauko ruwa suna ba wasu suna sha ga ya ji kishirwa sai ce yaro ne ma ko za ka dan bani ruwan nan in sha sai ce a kai ma kana daga cikin wanda iyayensu suka mutu ne suna kanana ya ce a a ya ce to ai ba za mu baka ba har abada za mu baka ruwan nan ba aka ce dalilin wannan da ya tashi bacci ya ce to bari ya aure don wataƙila daga nan zai samu ɗa wataƙila ta dalilin wannan ya ce ashe rashin shi masifa ce in har za a je lahira wasu na samun ruwa wani bai samu wadan bai da ɗa da ya mutu yana ƙarami to kowane abu akwai manufarsa amma fa ba cewa muka yi ba kai ta haiho su kuma ba ruwanka da su baka san cin su ba baka san san su ba baka san wurin kwanan su ba wannan kuma babban banna ce kuma kai ma kanka kai ma al'umma tunda kun ga kwanaki nan sai da muka yi magana wani yana da yaya 24 amma wai kawai shi gaba ɗaya 24 nan kawai guda hudu ne a gidan shi sauran 20 din da mazan da matan bai san ma inda suke ba shi ma yadda aka yi maganan ta zo guda ɗaya ne ya yi laifi aka kama shi aka kai shi police station da aka zo ana bincike aka ji baban shi sai aka zo wurin baban aka ce wannan ya ce ɗanka ne mun kama shi za mu an kai shi prison ya ce shi bai ma san baya gidan ba baka san baya gidan ba ya ce shi Allah bai sani ba watan shi ba kaza kenan ya ce shi bai sani ba gaskiya to baba kai kana da yaran da yawa ce yana da har 24 to yanzu ina sauran ya ce wallahi bai sani ba maza ne ko ko ya ce maza da mata shi bai san inda suke ba yanzu to yanzu guda na saura mutum hudu a cikin gidan suna kuma yau eh shine ai guda hudu yaka ce to yanzu yanzu guda nawa ne ke gidan yace yana jin hudu ne amma sunan su ba yace su guda hudu sunan hudu zai iya tunawa ko ya tabu ne ni ba sani ba wai shi sunan ƴaƴan ma da aka ce lissafo sai yace shi sunan guda hudu kawai zai iya tunawa saboda ya cire ƴaƴan gaba ɗaya daga tsarin rayuwar shi shi wai guda hudu kawai zai iya tuna cikin ashirin da hudun guda hudu zai iya tuna to su suna ina ya ce su ne yana jin ko su ne a cikin gidan ko dai shi dai yana iya tuna hudu to kaga wannan gara kada haiho su don wannan in ya haiho su annoba ya haiho ma al'umma abin mutane annoba saboda haka ba cewa aka ai ta haihuwan ba haka nan ai ta zubo su ba ruwanka da su ba ruwanka da tarbiyyar su in an koma haka kuma banna ce to gara ma baka haihu su ba kuma daga nan domin zaka ja kanka masifa zaka ja ma al'umma masifa to wannan ne yasa to amma mutane ga agalabiyan su suna da tsarin su ne daban kuma su suke so su yi makan su tsarin ba tsarin Allah suke bi ba to wannan dai shine saboda haka gaskiyar magana ba za a ce ai goyi bayan mutane su ta haihu yaya suna zaman mu mutane masifa ba dole ne mutum ya tunani ya samu ya tsaya da tarbiyyar su gwargwadon hali amma yaron da baka san cin shi ba baka san shan shi ba baka san suturar shi ba baka san wurin kwanan shi ba tabbas ko baya da zaka ka umarce shi ka ce yayi ko ya bari ba zai yi ba baya da za a yi ba zai yi ba domin ko su kansu matan da ka auro ai an gaya ma dalilin da yasa za su girmama ka su baka daraja kuma in suka ki haka yi musu duka imana aka ce arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ba an gaya ma dalili ba sannan abu kaje kuma in aka in aka ji tsoron nushuzin aka ji wa in khif menene ma menene ma aya bajwa to shikenan dai mu fassara kawai wadda kaga ta daga ma hanci tana kin bin umarni sai aka ce fa'izuhunna ai masu wa'azi sannan wahajiruhunna fil madaji a kaurace masu wurin ku in taqi wadribuhunna sai doke su to me yasa taqi bin daidai ne kuma kai ne shugaba kai ne mai saita ta saboda me saboda ga abubuwan da ya kamata duk an tsare mata an tsare amma idan kai kake tsare abin da ka tsare ta yi sai ta fita ta je nema kai baka bata abinci ba sai ta tafi yawo kace ta zauna ta ce ba za ta zauna ba kace kar ta fita ta ce ta fita saboda bata ci abinci ba kai ka buge ta sai ka zo kai wani wazi za ka yi mata to so da haka tsaya mu kalli irin waɗannan ƙa'idoji Allah tabaraka wa ta'ala in ya sa dokoki to ya bada hanyar da za a bi su ba a zuwa a sa doka sannan kuma a tare mutum ta yadda ba zai bi dokar ba ba dokar Najeriya ba ce mu ne yanzu zaka ga an sa doka kuma su masu sa dokar so suke ka karya dokai su kama ka ba so suke ka bi dokar ba in ba ka ba me kai su labewa kai da aka sa doka ana so ka tsare to ai sai a gaya ma a ce in baka tsare dokan nan ba fa muna kan hanya kaza in ka zo zamu kama ka to sai su boye to me kenan ka kariya su kama to so suke ka kariya sai anan su can inda suka ci gaba in za su sa doka har sai an yi wa mutane orientation na yadda ba wanda zai karya dokan nan sai sai takadirin da ya shi ba yadda zai yi to amma mu ko so suke ka karya dokan ma tun haka abin nan ne tun da mutum yana gani gaban shi ake karya dokai sai ya tafi sai ka wuce wurin ya haɗa ka da na gaba can ya ga ka karyo dokai a tare ka wuri kaza me yasa ya baka kai tun farko to ba shine makasudin magana ba dole ne mutum ya tsare abin da in an ce zaka sa doka to ka tsaya ka sa abin da zai ba mutane daman bin dokan kamar da Hausa ne kuke jin ana cewa idan ka kwace ma makaho sanda sai ka bashi wata amma muddin ka kwace mai sanda kuma baka bashi wata ba to kaga ta yadda yi dole ne wadaka waɗannan shi ne dai bishara ga an yi mamuminai bishara cewa in sun je lahira Allah zai haɗa su da iyaye da 'ya'yansu da zuri'arsu duka a sasu a aljanna kaga su ake ji daɗi a aljanna waƙadis ta jaba Allahu lil mala'ika Allah ko ya an sama mala'iku wannan addu'a da suka yi mamuminai waƙad akhbara ta'ala an zalika bi qawlihi wato Allah ya ba da amsa ga wannan da ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wadanda suka yi umma alatnahum min amalihim min shay kullum ri'in bima kasaba rahin wadanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum sannan azuriya su suka bi su suma da imanin nan bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum sai mu hada su da zuri'an su kenan su tafi su je su ji dadi tare da a cikin aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cikin su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يوم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وطيعوا الدرجات ذو العرش والجبروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب
bayan mun ji waɗannan bayan Allah muminai wanda mala'iku suna roƙa masu Allah tabaraka wata'ala ya gafarta masu ya rufa masu asiri dare da rana da kuma ga basu bangare nan waɗanda su kuma ba su samu wannan ba domin mu- mala'ikun nan muminai kawai suke ma wannan babban abu sai Allah tabaraka wata'ala ya bamu labarin waɗanda su ko ba su samu wannan ba aka ce innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirta yunadauna za a kira su su kuma kullum suna jin ana kiransu su mala'ikun ke kiransu suna gaya masu wannan munan magana suna ce masu lamaktullahi akbaru min maktikum anfusakum yace kin Allah tabaraka wa ta'ala to yafi girma akan kin da kuke makawunan ku ku idan kuka ga masifa ranan da za ku ga masifa ku ji haushin kanku to haushin da Allah yake ji game da ku yafi wannan idh auna ila al-imani fatakfurun domin ana kiran ku zuwa ga imani ba ku ji ba to za wannan rana in kuka gano wannan masifan da kuka yi ma kanku to wanda Allah ke maku yafi na ku tsanani domin kun yi laifin da babu mai kaman wannan laifin mutum sai ya ji kyamar kanshi to wannan kyamar kan mutum da zai ji to ta Allah ta fi muni domin an kira ku zuwa ga imani ba ku ji ba qalu rabbana za su zo ranan nan su rika cewa rabbana ya ubangijinmu amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini suka ce ka kashe mu so biyu kuma yanzu ka raya mu so biyu gashi nan mun taso da can ba kowa ba yanzu mun taso ai fa tarafna bi dhunubina yanzu mun yadda da laifin da muka yi yanzu zunubin da muka yi mun yadda fa hal ila khurujin min sabil ko za a komo duniya yanzu mu gyara ko zai yiwu yanzu a dawo da mu duniya dan abin da muka gano mun yi ba daidai ba mu dawo mu gyara da can ba mu nan aka samar da mu muka zo bayan nan muka mutu yanzu kuma an samar da mu duka wannan yanzu to mun gano kuskuren da muka yi laifin da muka yi ba daidai ba mun gano ko za a iya komawa duniya yanzu kuma dan mu gyara aka ce ina wannan ba zai yiwu ba ba yiwuwa a koma zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu dalilin da yasa kuka samu kanku cikin wannan mummunan hali kuma yau kuke kin kanku kuma kiyayya Allah ta fi tsanani shine domin duk lokacin da aka kira Allah shi kadai aka ce a bauta mai shi kadai kafartum sai ku kafirce ku yi ku yarda wa in yushrak bihi tu'minu idan kuma aka hada shi da wani sai ku yarda ku ce wannan shi yafi fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir yau ba abinda mala'iku za su iya maku ko wani ba wanda zai iya maku komi domin yau hukunci gaba daya an sallama shi na Allah ne wanda yake shine madaukaki mai girma shi yafi sanin yanda za a yi saboda haka babu huwa alladhi yuriikum ayatihi Allah fa shine wanda yake nuna maku alamomi wanda za su nuna ikon shi da komi ya bayyana maku abin da zai sa ku yadda wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan sannan yana sassaukan maku da arziki daga sama komi yazo daga sama ai ruwa komi ya tsiro gashi nan komi da komi wa ma yatadhakkaru illa man yuni babu wanda zai tunani sai wanda yake iya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah sai mai tunani wanda yake yana da hankali da zai kalli al'amura wada'u Allah mukhlisina lahu din ku saboda haka ku mu'minai kar ku damu da waɗannan kangararru ko ku kira Allah ku bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala kuna tsarkake addini zuwa gare shi kar ku hada shi da kowa walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa son haka nan Allah din nan shine rafi'ud daraja shine mai daga matsayi shine in ya ga dama ya daga wanda ya ga dama ko mutum yana ganin shi sama ne in Allah ne bai so ba sai ya sauke shi in Allah kaga ya kaje can shi ya so zul arshi Allah shine ma'abocin al'arshi to saboda haka duk ko abin da ba shi ba ma karami ne akan sauran yulqi ruha min amrihi yana jefa wato abin nan wa'ayi da umarnin sa ya faɗi abin da yake so a isar da shi da sa- da umarnin sa ya bada ya bada abin da yake rayuwa ne ya ba mutum rayuwa da umarnin sa ala man yasha'u min ibadihi saboda wato ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa in ya ga dama sai ya samu mutum abin da zai sa shi rayuwa ya bashi fahimta gaskiya ya bashi ikon gane ta shine ya bashi alqur'ani da ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda ya ga dama yunzira yawmat talaq saboda ai mutum alkawari ai mai gargadi game da ranar haduwa ran da za a hadu da kowa da kowa ai cincirundu a hadu gaban Allah tabaraka wa ta'ala yawmahum barizun ranan da za a ga mutane a fili an baje kowa kowa ba zai boye ba kuma aikinsa ma ba zai boyu ba la yakhfa ala Allah minhum shay ba abun da zai boyu ga Allah Allah ya san game da aikin mutum ya san kowa ya san komi ya san abun da aka yi da babba da karami wa kullu kabirin wa saghirin mustatab duka ga sunan an haɗo su an rubuta su komi ne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati babu wani lafazi ko wata magana ba ce komi gashi nan komi zai bayyana ran nan layak fa'alallahi minhum shay limanil mulkul yau Allah zai tambaya wane ne yake da mulki kuma a yau ba wanda zai magana ko da ya takriri ya ce kai ne kake da shi babu ai lillahi alwahidil qahar sai Allah wanda yake makadaici mai rinjaye al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau ne za a saka ma kowace rai abinda ta aikata kowa zai ga sakamakon shi la zulmal yau yau babu zalunci la haif babu magana karkace ko ai wani abu inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaugawar hisabi ne yanzu yanzu nan za a fara kuma yanzu yanzu nan kowa zai san matsayinsa ya fito ko sharhul kalimat yunadawna lamaqtulla ay tunadihimul malaika mala'iku za su rika kiran su litaqula lahum saboda su gaya masu lamaqtullahi iyyakum akbaru min maktikum anfusakum li anfusikum yace kiyayyar da Allah yake maku yau yana jin haushin ku to haushin da yake ji game da ku yafi haushin da kuke ji ma kanku wal maqtu ashaddul ghadab in an ce maqtu to al ghadab ne amma mafi tsananin fushi shine al maqtu ya wuce ghadabu fushin da yafi kowane fushi fushi to yau Allah yana yin shi game da ku istada'una istada'una ila al-iman domin da ana kiran ku zuwa ga imani fatakfurun sai ku kafirce ai maqatullahi ta'ala lakum fushin da Allah yake da ku shine inda ma kuntum fid dunya shine lokacin da kuka kasance a duniya to da'auna ila al-iman ana kiran ku zuwa ga imani fatakfuruna sai ku kafirce akbaru min maktikum anfusikum al-yawm lima ra'aytum min al-adhab yau ya fi kyaman da kuke ji na haushin kanku saboda abin da kuka gani na azaba ga tana a fili babu maganan kariya babu maganan gudu ba maganan ja da baya azaba ce sai an shiga Allah ka tsare mu wadaka za su koma suna ce amatta nathnataini wa hayaita nathnataini ai amatta na marrataini ka kashe muso biyu al'ula inda ma kunna adaman fa khuliqna ta farko shine da ba mu aka halitta mu wasaniya inda ma amattana fi dunya bi qabdi arwahina shine lokacin da ka kashe mu a duniya shi kuma saddaka an shi rayukan mu aka samu kabari kaga mutuwa biyu wa ayaita nathnatay marratayn kuma karaya muso biyu al'ula lamma akhrajtana min butuni ummahatina ahya lokacin da ka fitar da mu daga cikin mahaifan mu iyayen mu muna rayayyu fa hadhihi marratan wannan ita ce ta farko wa thaniya ba'da an ba'athana min quburina ahya gashi yanzu ka tada mu cikin kaburrukan mu kuma muna rayayyu to an gama yanzu mun ji mun gano ga mutuwa biyu ga rayuwa biyu duk an mana yanzu muna so a yi mana wata rayuwa ita daban a dawo da mu duniya mun gano yanzu abin da muka gano fa tarafna bi dhunubina mun yadda da laifuffukan mu ai bi dhunubina allati hiya takribu bi ayatika wa liqa'ika wa shirki bika shine wato zunubin da muka yi na ƙaryata ayoyinka maganan haduwa da kai ma mun karyata wa shirk mun yi shirka duka suna faɗin wannan to yanzu mun yadda fa hal ila khurujin min sabi yanzu akwai wani fita ai fa hal min tariqin ila al-audati ila al-hayati dunya marratan thaniyatan yanzu ko akwai wata hanya da za a sake dawowa duniya dawowa ta biyu linu'mina bika saboda mai imani da kai wani wahiduka wani tsayoka wala nu'sika saboda mu komo yanzu mai imani da kai mu kadaita ka kai kadai mai ma biyayya ba za mu saba ma ba ko zai yi a bamu dama mu dawo duniya la hawla wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu zalikum aka ce babu magana yanzu azaban nan ita ce ai al'azabun lade an fihi wannan wahalan da kuka fara gani ma yanzu kuka fara gani kuma shi ne matsalanku shi ne annahu idadu iyallahu wahadahu kafartum shi ne abin da ya jawo maku idan aka kira Allah shi kadai sai ku kafirce ai bi sababi annahu idadu iyallahu wahadahu kafartum duk yayin da aka kira Allah tabaraka wata'ala shi kadai sai ku kafirce ai wannan kafartum bit tauhid sai ku kafirce ma tauhidi ku kiyarda yurikum ayatihi Allah yana nuna maku ai dalaila tauhidihi ana nuna maku hujjoji da ke nuna dalilin kadaita shi wa qudratihi da ikonsa ala ba'thikum wa mujazatikum akan cewa Allah yana da ikon zai tada ku kuma zai maku sakamako amma ba ku ji ba wa ma yatadhakkaru illa man yunib babu wanda ke tunani ko ya wa'astu ai wa ma yatta'izu illa man yunibu ila Allah babu wanda ke jin wa'azi sai wanda ya san ya yarda yana mai da al'amarin shi zuwa ga Allah wa yarju ilaihi bi tauhidihi yana komawa zuwa wurin Allah da kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala saboda haka shi kadai ne ke tunani yulqi ruha min amrihi Allah shine yake jefa wannan rai na wahayi ko na alqur'ani ga wanda yake so daga cikin bayinsa ko ga annabinsa ayyulqi bil wahyi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake jefa wannan ruhi na rai wanda shine rai na gaske shine wahayi wato zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya ba su iko sai su ji qur'ani kuma su saurara sannan kuma su yi imani da shi idan ka ga har ana karanta qur'ani kana saurare ko kana tunanin ma ka je inda ake karanta shi ko ka zauna shi ya kai ka kake saurare wannan wata kyauta ce daga Allah tabaraka wataala in ka fita sadda zaka zo kauna ka ga mutane nawa ka baro suna shagalin su a hanya in ka fita ka koma kuma ka ga mutane nawa ka gani suna abin da suka gana ma hanya Allah bai zabe su bane bai so su da jin wannan alkhairin ba bai so su da samun wannan hasken da yake rabawa ba bai so su da su shiga karkashin inuwan mala'ikun nan ba da muka yi magana suna mutane adda tunda an yi magana cewa idan aka taro ana karanta littafin Allah nan tun daga masar da mutum ya fito fito daga cikin gida ya taho makaranta to an ce an sauƙaƙe mai hanya ne zuwa shiga aljanna sannan mala'iku suna sanya fikafikansa litalibil ilmi ga wanda ya fita neman ilimi saboda gamsuwa da abin da ya fita nema sai aka ce fikafikan imamu na mali ya ce ɗaga hannuwa suke kamar yadda kasa ana ɗaga hannuwa ana addu'a to fikafikansu suke ɗagawa suna roƙon ma bayan allah wanda suka tafi wajen ilimi su ne masu addu'a saboda haka ashe kenan kaga zaɓe ne daga allah tabaraka wa ta'ala rannan mun yi magana nan cikin rawdatul uqala aka ce mai hankali cikakke wato ba abin da za a bashi na biyu bayan ya samu imani to sai kuma a bashi dama kuma ya rika zuwa neman ilimi amma fa ba ta muka sai ka zo nan ba dole amma dai mai hankali cikakke shine wanda aka bashi imani to abu na biyu da zai nema a bashi shine a bashi tunanin ya kamata ya san me Allah ya ce mai manzon Allah ya ce idan ka samu wannan to an baka kyauta babba in baka samu wannan ba waccan din ma sai an kwace ya fito ko saboda haka shine abun saboda haka shine na aka ce wa ma yattaizu kenan ay yulqi ruha min amrihi Allah yana jefa wannan na wahayi ga bayansa liyunzira yawmat talaq saboda a gaya ma mutane ranan da za a haɗu ai liyunzira man yuha ilaihi dan ai gargadi ga wanda ake masa wahayin nan minal bashari wa huwa rasul sallallahu alaihi wasallam yawma talaqi ahli samai wa ahli al-ard manzon yayi gargadi shi wanda ake masa wahayin nan saboda ya samu dama ya ma mutane gargadi ya masu gargadi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masu bishara ya gargadi ya gaya masu yawma talaq ranan haduwa yawmut talaq wannan yawmut talaqi ahlus sama'i wa ahlul ard ranan da za a ce halittan sama da halittan ƙasa za su haɗu a wuri ɗaya gaba ɗaya wa zalika yawmul qiyama wannan shine ranan tashin alqiyama kaga ko ranan nan dole labudda minha ranan za a ga taron da mutum tun da yake bai taba tasawurin shi bai suran tashi abadan ba zai yi ba domin ranan da muka yi magana nan mala'iku fa na sama ta farko sai sun linka halittar sama da wannan yan adam da aljanu da dabbobin nan duk in suka taru wuri daya a filin kiyama to mala'ikun sama na farko in suka sauko sai sun linka mutane so goma kuma su kewaye mutane kamar yadda ka san zobe na kewaye yatsa idan na sama ta biyu suka sauko su kuma za su linka mutane ne su ashirin idan na sama ta uku suka sauko za su kewaye mutane linki so talatin idan na haka za a yi ta yi har zuwa saman bakwai to ya kaga yawansu kuma ya kaga wurin ya kaga wannan cinkoso ya kaga inda za a ce maka gudu kama kwatanta za ka gudu shi sa aka samu mutum kada ma ya tunanin wannan ya masharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi la tanfuz wannan ba fanfuzu ya masharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu sai ka ce la tanfuzuna illa bi sultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ba yadda za a yi kada ma mutum ya ba kan shi wahala shi yasa wani ma tun anan din anan duniya yace kai ma kanka abun nan ba idan kana so ka saba ma Allah to ka auna waɗannan abubuwan ka ga in kana da mafita akan su to yi saban ka ba komi na farko shine sadda zaka yi saban ka fita daga cikin mallakar shi na biyu ka ajiye arzikinsa gaba ɗaya kada ka ci komi daga cikin arzikinsa ka daina amfani da kayan shi na uku idan aka zo aka ce ka mutu ka ce ba za ka ba idan aka zo za ka yi ka kabari ka ce ba za ka ba ko kuma in an je kabarin ka ce ba ka shiga ciki sannan kuma radda za a tada ka tsaye gaban shi ka tsaya gaban shi ka yi bayani ka ce ba ka zuwa tun kana da maganin waɗannan yi abin da ka ga dama yau mahun bari zuna su ne za a fitar da su gaba ɗaya ai la yasturuhum shay'un ba wani abin da zai ɓoye mutane kowa zai fito gashi nan a fili tsirara la jabalun wala shajarun wala hajar a ranan nan za ka ga mutane sun fito fili ne kawai ba wani abun da zai tare su ba wani dutse ba wata itaciya ba wani abu ba abu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce limanil mulkul yau wane ne yake da mulki a yau ai liman sultanil yau liman sultan al yau wane ne yake da iko sai yadda ya ce a yau za a yi ba wanda zai iya ma ba da amsa manal ayat bada'a an bayyana ta'ala halal mu'minin an fara bayani Allah ya ne mana bayani a halin mu'minai shi aka fara magana a can baya an fara mana magana ne game da halin mu'minai wa annahum hum azwajuhum wa dhurriyyatuhum su da su da iyalansu da zuri'ansu fi darin na'imi a gidan ni'ima ayubayyinu fi hadhihi al-ayati thalath an bayyana mana yanzu kuma a cikin waɗannan ayoyin su kuma guda uku bayan an mana bayanin halin mu'minai ga inda za su zauna cikin gidan ni'ima da su da iyalansu to yanzu nan yubayyin ana bayyana mana fi hadhihi al-ayati thalath a cikin waɗannan ayoyin guda uku kuma ana mana bayanin halal kafiri finna su kuma ana mana bayanin halin kafirai a cikin wuta jaryan ala uslubil qur'ani saboda a tafiyar da wannan tsarin na qur'ani mu ganshi a fili ai wanda yake yi fit targhib wa tarhibi wajen ya kwadaitar kuma ya tsoratar a can an kwadaitar da mu mun ji dadi da aka yi maganar mu'mine ga yadda mala'iku suke masu addu'a muka ji muka yi ta roƙo Allah ka samu cikin mu'mine to an kwadaitar da mu sannan kuma yanzu za a gaya mana kafirai su kuma da halin da za a shiga ciki saboda a tsoratar da mu kuma mu roƙi Allah kada ka samu cikin waɗannan da za a yi magana yanzu faƙala ta'ala mukhbiran an ahalin na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana mai ba da labari game da 'yan wuta ya ce innan ladina kafaro bi rabbihim wa liqa'ihi waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu wajen maganan su basu yadda da shi ba ko wajen haɗuwa da shi wa tauhidihi da kadaita shi duna dauna za a kira su ranar lahira ai tunadihimul mala'ika mala'iku za su rika kiran su fataqulu lahum ba'da an ya'khudhu fi maqti anfusihim wa la'ni ba'dihim ba'dan bayan sun shiga sun fara jin haushin kansu domin lokacin da mutum zai makansa adalci in aka nuna mai hanyar daidai sai bai bi ba sai gamu da hadari abinda zai fara jin haushin kanshi da bai ji magana ba haushin kanshi da ya bi wannan mummunan hanya haka ne ko ba haka bane to bayan nan kuma sashe da sashe su koma suna tsine ma juna wanda ya jama wani wanda shi ya dalilin wani ya halaka wanda ya koma yana cewa kai kam Allah ya tsine ma shi ma yana cewa Allah ya tsine ma in iyaye ne suna tsine ma ƴaƴansu in ƴaƴan ne suna tsine ma iyayensu kowa na tsine ma kowa domin yana ganin wannan shine masa sanadi saboda ai kaga mu'mine da aka faɗi ba dalilin sun imani an hada da yaya da iyayen an tafi aji daɗi ba to aka samu aka sifa za su haɗu ne su tsine ma juna wannan na tsine ma wannan wannan na tsine ma wannan ku duba gashi nan yal'anu ba'dhum ba'dhan sashe na tsine ma sashe haka za su haɗu suna ta yi a wannan fili la maqtullahi a ce kada ma ku ji wani abu wannan kiyayyar da kuke makanku wadda Allah yake maku tafi wadda kuke makanku yau ay akbaru min maktikum anfusikum anfusakum wa dhalika bi annakum kuntum tud'auna ila al-iman billah ta dalilin kun kasance ana kiran ku zuwa ga imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa tauhidihi da kadaita shi wa ta'atihi da masa da'a fa takfuruna wa tajhaduna mutakabbirina sai ku yi musu ku kafirce kuna musu kuna girman kai ana gaya muku ga abu nan ba ku ji ba akwai a can maqtu nahar allamu fi wujubi qasmin lamun dinnan da aka ce la maqtu wajen rantsuwa ne ai wallahi sai da aka yi rantsuwa aka ce wallahi la maqtullahi wato kiyayya Allah yau ita tafi muni wal mukhatib ai wal mukhatab humul mukhatib masu maganan nan humul malaika sune masu yin magana wajaizun illam yakun rajihan an yakuna al ma'ana la maqtullahi iyyakum wato ƙiyayyen da Allah yake maku yau lamma kuntum tud'auna ila al-imani fid dunya lokacin da ake kiran ku kuyi imani zuwa duniya ku ki ala aidi rusulikum akan hannun manzanninku manzanninku na kiran ku fatakfuruna sai ku kafirce maqtullahi dhalika ashaddu min maqtikum anfusakum al-yaw to ƙiyayyen da Allah yake maku yau tafi wadda kuke makan ku ta wannan laifi da kuka yi domin yau ku kuka kai kanku da kanku kuka kai kanku ga makasa kuka kai kanku inda za ku sha wahala Allah ka tsare mu to da haka wannan shi shine abin da za a gaya masu wa huna fil aya athaniya aya ta biyu ta 11 kenan yaquluna wa hum fi jahannama za su rika fadin wannan maganan bayan an kai su wuta an daddaure su cikin igiyoyi suna jin azaba ta wuta sai su ce ai ya rabbana ya ubangijinmu amatna sunataini ka kashe mu da so biyu lokacin da can bamu nan ka zo bayan haka nan ka yi mu sannan kuma ka kashe mu sannan kuma ka raya mu ka fito da mu daga cikin mahaifanmu yanzu kuma muka rayu a duniya ka kashe mu yanzu gashi an tada mu haka za su ce a ya'nauna bil mautataini suna nufin waɗannan mutuwan nan guda biyu al'ula wa hum nutfun suna nufin lokacin mayyita lokacin suna digon mani ba a yi su ba wa thaniya bi qabdi arwahihim inda nihayati ajalihim ta biyu kuma suna nufin lokacin da rayuwarsu ta kare aka an shajalin su wa ya'nuna bil hayataini suna nufin wannan rayuwa biyu kuma al'ula allati kana lahum fid dunya qabla mautihim wadda suka rayu a duniya kafin su mutu wa thaniya allati ba'da al ba'thi ta biyu ko ita ce bayan an tada su Allah ka tsare mu da wannan nadama akwai na har nan ba na biyu jahizun an takuna al mautata al ula zai iya yiwa a ce mutuwan nan ta farko shine lamma kanu fi rahimi qabla nafkhi lokacin da suke cikin wato abun nan din su cikin mahaifa kafin a hura masu rai ai ba su da rai wajaizun an yakuna al'adamu sabiq lil wujudi fi rahimi ko kuma ya zama tun ma kafin a samar da su cikin mahaifa shahiduhu ayatul baqara wa kuntum amwatan fa ahyaakum da tan ku matattu ne aka raya ku kenan ya nuna kafin a hura masu rai ala ayati halin dauke shi ma duk yanda yake dai magana dai shine ta nadama wadda ba ta da dadi Allah ka tsare mu daga nadama wa qauluhum fa'tarafna bi dhunubina yanzu mun yadda da laifin da muka yi sun yadda ay allati qarafnaha wanda muka yi anan fil hayatid dunya wa hiya al-kufr wa shirk wal ma'asi shine kafirci da suka yi da shirka da sabo duk sun yadda yanzu sun yi amma yanzu suna neman uzuri ay sirru i'tiraduhum hadha dalilin da yasa suka kawo wannan magana annahum yarjuna min min wara'ihi al-khuruj minan nar suna so ne bayan nan a ce tunda sun ansa laifin su ai masu afwa su fita daga wuta wata kila su dawo duniya zannan minhum annahu nafi'un lahum suna tsammanin wannan zai taimake su shahiduhu qauluhum ay musta'tafina saboda maganan da suka hada bayan sun faɗi wannan akai atafin maganan aka ce fa hal ila khurujin min sabil ko akwai hanyar komawa duniya tunda yanzu mun ansa laifin mu suka yi wannan magana wa qauluhum ba'da hadha al-i'tizar fa hal ila khurujin min sabil ay fa hal min tariqin ila al-khuruj min an-nar ko akwai hanyar da za a bi su fita daga wuta wal audati ila al-hayati ad-dunya linusliha ma afsadda ko zai yi mu dawo duniya dan mu gyara abin da muka babbata wani tsirumin asaina wanda muka saba mawa mai masa biyayya wal jawabu amsa ga wanda ya wannan magana qat'an shine la sabila ila dhalika abadan babu hanyar da za a koma wannan wuri har abada kun zo kenan in an ji dadi dadi in ba dadi yau za ku dandana wahala wa baqa'ukum fil azabi laysa zulman lakum kuma a ce a sa ku cikin wuta a daddaure ku ku zauna ku sha wannan wuta ba zalunci bane aka yi maku innama huwa jaza'un wifaqun wato sakamako ne wanda ya dace lakum wifaqin lakum wanda ya dace da ku thumma zakara ta'ala illata azabihim biqawlihi sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi dalilin yi masu azaban nan yace zalikum bi annahu idza bi'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu dalili shine duk lokacin da aka kira Allah shi kadai wato aka ce a kadai tashi shi kadai aka ce wannan wahdahu kafartum billahi sai ku kafirce ma Allah wa tauhidihi ku ki wa in yushrak bihi in ko akai shirka da shi ai wa in yushrak billah in akai kafirci da Allah tu'minu sai ku yi imani ka qaulihim labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamliku wa ma tamliku so wajen wanda suke talbiyan su aka zo aka canza aka ce ba haka ya kamata ba da su ko haka suke cewa in an ce labbaika labbaika la sharika laka sai su ce illa sharikan laka ai huwa kuma duka su hada su kuwa musulmi aka ce ku ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kaga wannan shine tsatsar tauhidi su ko ba ka suke ba sai su gauraya wama tamliku wama tamlik wa qawluhu fal hukmu lillahi al aliyyil kabir yau hukunci na Allah ne wanda yake shine madaukaki mai girma wa kad hakama bi azabikum kuma ya hukunta yau aladabtar da ku ai ba wani magana yau ba magana a kyale fala sabila ila najatikum ba maganan za ku tsira yau kun shiga hannu ai famqutu anfusakum saboda haka ku kikan ku yau ku ku ji kanku ku ji haushin kanku wa nuhi ai ala ai ala arwahihim ku yi kukan mutuwa ku yi makanku jaje ku yi jaje ga rayukanku ai fama zalikum ai bi majidikum ai wala bi mukhaffifin wannan abun ba zai maku komi ba ba zai baku wata fa'ida ba wala bi mukhaffifil azabi ankum ba zai sauƙaƙe maku kuma azaba ba Allah ka tsare mu wa qauluhu ta'ala huwa alladhi yuriikum ayatihi Allah shine ke nuna maku ayoyinsa alamomi hadha khitabun linnasi fi hadhihi alhayati dunya wannan magana ce ake ma mutane a nan rayuwar duniya kowa ya zama ya shiga cikin taitayinsa ya shiga cikin tunaninsa da mushriki quraishin wato ana magana ga quraishi wannan mushrikan quraishawa ba da an arada alaihim suratan sadiqa hayya bayan an kawo masu wata sura wadda take ta gaskiya rayayya li halihim fi jahannama yawmal qiyama amma su bayanin halin su yadda za su kasance rayuwa rayayya da halin su ranar kiyama ada yukhatibuhum da'iyan lahum ila al-iman sai aka koma ana kiran su ga abin da zai jawo su zuwa ga imani faqala ai huwal ma'budu bi haqqin wato shine fa wanda ake so ku bauta ma wannan shine wanda ake bauta mawa da gaskiya ai Allahu alladhi ai al ma'budu bi haqqin Allahu alladhi yuriikum ayatihi shine wanda yake nuna maku ayoyinsa ai hujajuhu yana nuna maku hujjoji da dalilai wa dalail wa hadaniyatihi da kadaicinsa wa qudratihi da ikonsa ala ba'thikum wa mujazatikum yana da ikon in kun mutu ya tada ku kuma ya saka muku da abin da kuka aikata wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa kuma shine yake saukar muku da abin da za ku cima daga sama minal matsari wa ghairihi ya saukar da ruwa a saukar da komi a saukar da arziki wadhalika ay wa ma'a dhalika al bayan wa ma'a hadha al ifdal wa hadha al ifdal duk da wannan bayani da aka yi da wannan kyauta da aka yi ma mutane ana yi masu bayani wa ma ya tazakkaru illa man yuni babu wanda yake wa astuwa ai fala yatta'izu illa man sha'a ai illa min sha'nihi al-iman illa man sha'nuhu al-inaba ila rabbih ta'ala fi kulli sha'nihi ba wanda zai ji wa'azi ya ji gargadin nan da aka yi sai wanda yake daga cikin al'amuransa shine ya sawa yana komawa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ya san girman Allah yana ganin girman Allah tabaraka wata'ala a can akwai nahar na hudu ja'izun an yakuna al-khitabu huna muwajjihan ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin zai iya yiwa wannan magana da aka yi ta hudun can da aka ce huwa alladhi yuriikum ayatihi zai iya yiwa ana jawo hankalin annabi ne ya ƙara ga mutane ko ana jawo hankalin mu'minai wa kaunuhu amman yashmilu almuwahhidin wal mushrikin aula a ce wannan maganan ta zama ta gaba daya ta hada masu imani da wanda ba masu imani ba duk ana so a jawo hankalin kowa wannan shi yafi aw liyazdada almu'minuna imanan ko kuma dan mu'mine su ƙara imani wal yatubal mushrikuna su ko kuma mushrikai in Allah ya so su kuma su tuba amma qauluhu fad'u allaha mukhlisina lahu din ku tsarkake Allah ku yi ku kira Allah ku roki Allah ku bauta masa kuna tsarkake ibada zuwa gare shi fa zahirun fi annahu khitabun lil mu'minin wannan zahirin sa mu'mini ake magana su kada su hada kowa da Allah wa qauluhu ta'ala fad'u allaha mukhlisina lahu din ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa hadha khitabun lil muwahhidina wannan ana magana ne ga masu ta Allah ay ya'muruhum ay ta'ala bil istimrari ala tauhidillahi fi ibadatihi wal ikhlas lillahi ta'ala fi kulli amalihim ana kenan ana jawo hankalin muminai masu kadaita Allah su doge wajen kadaita Allah nan kar su fasa kar wasu sun zo suna maganganun su ko suna faɗin kwashe-kwashe ya sa mutum ya tunanin bari ya aje su ma ba su aje ba balle abin nan ku duba Imam Ahmad bin Hanbal yace da ya shiga kurkuku abin da ya bashi sha'awa da ya liƙe yace akan tauhidi ya yarda alqur'ani nan ba ba halitta Allah bane magana Allah ne aka je aka kulle shi bayan ya ci duka haɗe da wani ɗan fashi a cikin kurkuku ya abu wane ne abu abu namanta sunan shi abu abu wani abu ne namanta sunan shi abu wani ka subhanallah wani ya tuna man sunan shi ya ce shi yana tunawa da shi kullum ya zo ya zauna a kurkuku sai ya zo yana waje sai ya tuna da wannan wato wanda yake a cikin kurkuku ya haɗu da shi ya ce shi ɗan fashi ne an shayi masa ce kai ne imamu ahmad ya ce shi ne imamu ahmad ya ce ka dage akan abin da kake kan shi akan gaskiya domin wanda ke kan gaskiya in bai dage ba towa zai dage ya ce ka gamo akan ƙarya muke an kulle ni an man duka an man kaza amma ban bari ba ina ta yin wannan abubuwa ina fata yanzu Allah ya shirye da ni to balle kai da kake kan gaskiya dan an doke ka amma wani abu ka cije sai ce wannan maganan kawai ke tunawa ya tuna kurkuku ya ce to wanda ke kan gaskiya shi ma shi ya cancanta ya cije wanda ke kan ƙarya ma yana jin ya cancanci ya dage ta yin taballe wanda ke kan gaskiya aka kada wani ya rude ka sau da ka riƙe abin da ka fahimci cewa wannan ita ce gaskiya kai fatan ma Allah ka haɗu da Allah a kan shi gaskiya ne ka yarda da ita ka gamsu da ita walau kare hal kafiru na minhum a da kafirai sun yarda ko sun ƙi fa innahu ghairu da'irihim wannan ba abinsu bane ba su da iko akan wannan da'irihim ba zai cutar da su komai ba wa qauluhu ta'ala a bashi nan na ji kamar kayi magana a tsaya nan yau masu wara kaɗan kenan mu ta yin kaɗan kaɗan muna rigya to shi kenan a tsaya nan tun da littafi ne ba komi rafi'u daraja ce ko a tsaya nan wa iyyakum barakallahu fikum subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله